بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب باب الصدق الصدق باب الصدق باب الصدق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والصادقين والصادقات وقال تعالى ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم أم نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب الصدق wannan babin yana bayani wato dangane da wato gaskiya a cikin al'amurra ga baki ɗaya wato mutum ya zamanto yana kula da gaskiya da kuma lazumtar gaskiya cikin abubuwansa ayyukansa da maganganunsa za mu ga cewa wannan littafin akwai tasalsulat da malami biyu a farko ya yi magana akan ikhlasi saboda tushi ne shine tushen ayyuka ga baki ɗaya sai da ikhlasi ne kowane aiki Allah subhanahu wata'ala yake amsar shi idan ya zamanto bawa yayi aiki da ikhlasi sannan kuma ya samu mutaba'atu al mutaba'a to shikenan aikin shi ya samu amsa to saboda ɗan adam tare yake bai cika goma ba akwai kusakurai wanda za su iya faruwa da shi to shine malam sai ya biye masa da baban tuba babu tauba bayan ya gama babe na tuba to saboda akwai wato irin bawa idan aka ce ya aikata kaza watakila zai ga a cikin aikata haɗin nan akwai wahala idan aka ce ya nisanci kaza watakila zai ga a cikin nisantar wannan abin akwai wahala to sai aka biye shi da babu sabar babe na haƙuri don ya zama to bawa yana da haƙuri wato cikin abin da zai aikata wajen biyayyar Allah idan wani abu ya same shi cikin wannan isar da wato sako na Allah ɗauki haƙuri to kuma sai ya zamanto bayan ya gama babu sabar saboda ya nuna maka cewa addini na musulunci addini ne wanda yake ba a gane shi da yawan mabiya ana gane shi ne da yawan dalilai dan ya nuna maka cewa mai gaskiya a kullum ba shi yake da jama'a da yawa ba mai gaskiya watakila zai iya ma jama'o'insa 'yan kaɗan ne wanda baya da gaskiya ya fi yawa to shi yasa to kale ya zamanto wannan yawa din yu din nan ya ɗauki hankalinka ka lazumci gaskiya to shine yazo da babu sirik an gane ko wanda kuma bayan mun gama babu sirik zamu shiga babu muraqaba wanda duka kowanne akwai dalilin da ya sa mala ya kawo shi a gurin shi wannan babe yana bayani dangane da gaskiya wato mutum ya lazumci gaskiya wato cikin dukkan abin da zai bada labari da shi duk abin da zaka faɗa ya zamanto gaskiya ne kar ya zamanto ka ba da labari daga baya kuma ya iktishafin cewa abin da ka faɗa ba haka ba ne gane ko shi ne mutabaqatul khabar alwaƙi ya zamanto labarin da ka bayar ya dace da abin da ya afku amma kala ya zamanto an samu mukhalafa haka wajen abin da ya shafi ayyuka ya zamanto idan mutum ya baka aiki kai aikin da gaske kare zaman to kayan da ka ga dama kuma ka ce hakan din ya sa aka yi an gane ku to shine wannan baban abin da zai kunsa kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin wato wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya shigo da ita a cikin suratul tauba bayan ya gama bayani akan kissar wato sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu waɗanda suka fita tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yakin tabuka sannan kuma a cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala bai ba su damar tafiya yakin tabuka ba ba wani uzuri kuma wanda suke da shi daga cikin waɗanda suke zaune a Madina akwai irin munafukai wanda suka zauna a Madina da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo shi daga tabuka suka zo suka kawo mai uzuri na ƙarya wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bishi wannan uzurin nasu kuma ya wakilta abin da suka boya cikin zuciyarsu zuwa ga Allah ko to sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar bayan ya gama bayani akan kowaɗansu jama'a sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha to ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da alqur'ani suka yi imani da ma'aikin Allah suka yi imani da ranar lahira to ku kiyaye dokoki na Allah ku ji tsoron Allah a cikin maganganunku da ayyukanku wa kunu ma'as sadiqina wato ku kasance a cikin wato layin masu gaskiya a kullum ku kasance tare da masu gaskiya idan ya zamanto gaskiya ya zamanto mutanenta mabiyanta 'yan kaɗan ne kar hakan ɗin ya ruɗe ka kaje ka kwatsa wanda ba su da gaskiya saboda yawansu yawa in ya zamanto ba dalili ba hujja a kai wannan yawa ne wanda yake irin na na na taron taron kudaje ne wanda za ga cewa wani lokacin akan kashi ne suke hawa ba wa yawa bane wanda yake wanda za a wanda yake al-mahmud wato ka kasance tare da masu gaskiya saboda ita gaskiya tana da kwai daci to dan ka yi kokari ka kasance tare da su kamar yadda ka abu bin malik da muraratu bin rabi da hilal bin umayya wato suka yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu gaskiya kuma wato dokar su ya zama to ta yi tsanani sama da dokar waɗanda suka yi wa manzan Allah ƙarya to amma kuma daga ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya wanke su ya nuna ya yafe musu ya amshi tuban su to haka nan kai ma idan kai haƙuri kai gaskiya a cikin maganganunka to zai zama to gaskiyar nan ba za ta haifar maka komai ba sai alkhairi an gane ko ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina to duk lokacin da ya zama to kace idan kai gaskiya to kaza din nan baciya zai to idan kai ƙaryan abin ya gyaru to bace wanda zai ta gaba sai ta yi gaskiya ta kaiwa in ya bace a gaba yanda zaka yi jin aibin abin zai fi girma sama da a yanzu in ya bace an gane ko wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani ya ce wasadiƙina wasadiƙati wato yana yaban wato waɗanda suke mutanen kirki wanda daga ƙarshe Allah ta'ala ya rufe ayar da cewa Allah ya musu alƙawalin gafara da kuma lada wanda yake mai girma wasadiƙina da masu gaskiya maza wasadiƙati da kuma masu gaskiya mata kowanne daga cikinsu a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima kowanne Allah ta'ala ya mushi alkawalin gafara da kuma lada wanda yake mai girma ka ta fara lada kenan faɓar Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce falau sadakullaha da kana khairar lahun wato yana bayani akan wato waɗanda suke zauwa su ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu me ya hana ba a saukar da sura ba ko wata aya wanda take magana akan a tafi ayyaki a fantsama a je a yaƙi abokanan adawa ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف أنقانكو وطاعة معروف wato da'atun wa qawlun ma'ruf kenan wato abin da yake za su yi shine za su yi biyayya ga Allah da kuma magana wanda take sananniya fa'iza a zama al'amuru wato idan al'amarin ya gaskata to falau sadakullah da za su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya cikin maganganunsu da ayyukansu da kana khairan lahum da hakan ɗin ya zamanto shi ne mafi alkhairi a gare su sama da wato su dinga faɗar abubuwan da daga ƙarshe ba za su iya cikawa da shi ba ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ala taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an ta kulu ma la tafa'aluna wato duk a lokacin da ya zamanto zaka ce kaza idan kaza ya afku zaka yi kaza to ya zamanto a shirye kake da idan kaza din nan ya afku zaka iya bayar da kanka akan yin kaza din nan kada ya zamanto ka ce idan aka yi kaza za a yi kaza kuma daga karshe a yi kaza din kuma ka noki to shine Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar falau sadaqullaha lakana khairan lahum da ce za su yi wa Allah subhanahu wata'ala gaskiya cikin abubuwan da za su aikata da abubuwan da za su faɗa da ya kasance hakan ɗin shi ne fa alkhairi a gare su na'am waɗannan kaɗan daga cikin ayoyi kenan waɗanda za su iya shiga cikin babu sidir sai kuma hadisai
عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب يكتب عند الله صديقا وإن وإن الكذب كذب يهدي إلى إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب, لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه wa ammal ahadith amma hadisai waɗanda za su iya shiga ƙarƙashin wannan babi na gaskiya wato suna da yawa wa ammal ahadithun nabawiyya allati tadkhulu tata hadha albab wanda za su iya shiga ƙarƙashin wannan baban fa kathiratun suna da yawa to minha fal awwal wato na farko daga cikin su annabi mas'ud radiyallahu anhu daga abu abdurrahman abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi dan mas'ud ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna sidqa yahdi ila albir ma'aiki alaihi salatu wa salam yace hakika gaskiya wato mutum ya dinga kirdadan gaskiya a cikin maganganunsa ya dinga kirda don gaskiya a cikin ayyukansa ga baki ɗaya ya hadi ilal birri ya ilal birri wato yana sadar da bawa zuwa ga aikata ayyuka na gargaru to duk wanda ya zamanto yana kirda don gaskiya a cikin abubuwansa ga baki ɗaya duk abin da zai yi wato zai fito zahiri ne ya faɗa ce kaza da zai shi ba zancen yin wani rufe-rufe ba zancen kwana-kwana hakanan wajen ayyukansa wato zai yi gaskiya ko wanda za ga cewa idan ka ɗauke shi bare ma zai maka aiki in a gaban idanka ne zai baza ƙarfin shi baki ɗaya don ka raka cewa aiki sai suwa ne amma baka nan shikenan kawai aiki ya mutu kuma in ka zo ka za ku zauna ku yi hira da shi he ya ce maka suwana suwana su ne ba sa aiki idan ya zama to ka mai da shi shine wakilinka a gabanka yana aiki na kirki amma in baka nan ya zaya ya karya goro ya ci ya je shi dama ya zo da shayin shi ya dora shayi ya yi kaza ya kaza wanda wani abubuwan wanda su kuma ba sa daga ciki idan ka ɗauki mutum leburanci ya je ya dinga wannan shirme din an gane ko to yin gaskiya ya hadi ilal birri yana sadar da bawa zuwa ga aikata ayyuka na gargaru wa innal birra ya hadi ilal janna shi kuma aiki na alkhairi idan ya zamanto bawan Allah musulmi yana aiki na alkhairi bangaren sallah ne azumi ne zakka ne kowace ibada daga cikin ibadodi ya hadi ila aljanna wato yana sadar da mutum zuwa ga aljanna wato ya hadi ma'ana yusilu kenan yusilu al'abda wato yana sadar da bawa ila aljannati zuwa ga aljanna an gane ko wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa inna ar-rajula wato haƙiƙa kowane mutum ba sai namiji kaɗai ba hata mace wato kowane mutum daga cikin bayan Allah la yasduqu lalle ba zai gushe yana gaskiya ba yana kirdadan gaskiya a cikin abubuwansa gabaki ɗaya hatta yuktaba inda Allah siddiqan wato hadde a rubuta sunan shi a wajen Allah subhanahu wata'ala cewa wane yana daga cikin waɗanda suka kai makura cikin gaskiya wato yana daga cikin wanda za su samu daraja ta as-siddiqun wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani man yuɗi Allah wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wal ladina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wash-shuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum to mutum ba zai gushe ba wato yana ta kirdadan gaskiya a cikin ayyukansa da maganganunsa wato har sai an rubuta sunan shi a wajen Allah subhanahu wata'ala wane yana daga cikin siddiqai wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur to haƙiƙa ƙarya ita kuma tana sadar da bawa zuwa ga lalata to duk lokacin da bawa ya cika yin ƙarya to lokacin da ya zama to fandarewar shi da ratsewar shi gaskiya ta yawa duk lokacin da bawa wato zai yi ƙarya kaɗan wanda baya tunanin cewa za ta kai wani guri to gobe wanda zai sai ta fi ta girma jibi wanda zai sai ta fi ta sai ta fi wannan wato a kullum zai dinga ganin cewa ƙarya a gurin shi wato ba bane wanda yake mai girma ya yi ƙarya saboda ko a ce shi ya iya hira ya yi ƙarya ko saboda ya ɗan samu wani ɗan kayan duniya ɗan kaɗan ya yi ƙarya ko saboda ya samu wani matsayi a wajen wani wannan dukkaninsu wato suna sadar da bawa zuwa ga lalata ramin ƙarya ƙurarre ne duk wanda ya zama to zai ce da ƙarya wato zai rayu to shi kuma zai zamana wanwar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar to haƙiƙa lalata duk lokacin da ya zama to mutum kangarewar shi tana yawaita to ya za ta sadar da shi ne zuwa ga wuta saboda Allah subhanahu wata'ala ya tanadi wuta saboda bayinsa waɗanda suke masu taurin kai lalatattu waɗanda wato ba sa bin doka ta Allah innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha ghaibin wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba muttafaqun alayhi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce hakika mutum ba zai gushe ba yana ta sheka ƙarya ba zai gushe ba yana ta ado da ƙarya wani za ga cewa ya mai da ma ƙarya ita ce sana'a shi kasuwanci yake sai da ƙarya zai sai da wannan kadara ta shi ya zo shi kadarar nan nawa aka saida ta wallahi mu ma oga ba haka muka siyo ta ba a san wani ɗan kasuwa za ga kullum shi dai in ka je ka zai tare ka da hannu biyu amma kuma sai ya sheka maka ƙarya zai saida maka wannan kadarar ta shi saboda dan wani ɗan riba yar kaɗan da zai samu wanda ba ta kara ta karya ba watakila bai ya yi sati guda yana cin ta ba to mutum ba zai gushe ba yana ta sheƙa ƙarya hatta yi kutaba inda Allah kazzaban wato har a rubuta sunan shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala cewa wane yana daga cikin tatattun makaryata to wanda wato wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya faɗa a hadisi ingantacce hadisin abu huraira wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ya kunu fi akhir zaman dajjalun kazzabun ya'tunakum min al-ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yaftinunakum to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce a ƙarshen zamani wato za a samu mutane waɗanda cikakkun makaryata ne wajen ƙarya sun gwananci za su iya shirya maka ƙarya ka ganta kamar gaskiya ce za su zo maka da salo wanda yake na mutanen kirki su shimfiɗa maka ƙarya ka ɗauke su mutanen kirki ne ka yadda da su ka ba su yadda ɗari bisa ɗari amma daga ba su kuma su cuce ka to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ka shaidunku daga amsar maganarsu kada su ɓatar da ku kuma kada su jefa ku cikin fitina a cikin addininku to don haka ba zai gushe ba yana ta sheka ƙarya har sai ya zama to daga cikin waɗanda wato ake ce da su alkazzabun wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance su til al-kharrasun wanda al-kharrasun sune al-kazzabun alladina fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yawmiddin an gane ko wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi wato a cikin wannan hadisi wato akwai kwadaitarwa da zaburarsuwa kan abin da ya shafi mu lazumci gaskiya a cikin maganganunmu da ayyukanmu saboda mu kasance a cikin jirgi a cikin kwale-kwale na masu gaskiya sannan kuma akwai tsoratarwa da kuma wato ba da wato jan kunne game da yin ƙarya wato wa insaurat wato ƙarya ko ƙarama ce bata dace ba ko mun kankantar ƙarya in ban da gurare guda uku wanda addini na musulunci ya baka damar ka yi ƙarya a cikinsu in ban da su ƙarya ba ta halitta ba an gane ko gurare guda uku gurin yaƙi kun tafi yaƙi wani arne ya haɗu da ku ya ce yaya adadin ya adadin sojojinku yake ka ce da shi to mun kai mu dubu ashirin ko kuma ba wuce ɗari uku ba sai muna nan yanzu haka sojoji zai taron ya yawa in ya ce kuna cin kamar rago nawa ka ce wani irin rago ka ce raƙumma ne raƙumma ma arba'in ake ake wannan ake dawa a kowane zama ka tsorata shi to wannan ya halitta irin mutum ya zamanto ya yi wa matar shi zance wanda yake dai shi ba ƙarya ba shi ba gaskiya ba an gane ko saboda gyara zamantakewar shi da shi da ita wannan ya halitta amma kada ya waita yi in ya waita kai wani da Allah ka ji tsoron Allah to kaga abu ya lalace an gane ko shine wa hadithur rajuli mar'atahu to irin mutum ya ce wa matar shi wallahi da a ce ni nake da kudin wani ya san Allah da ɗakin da zaki zauna a cikin shi ke kanki wanda ke gani dana a izzar so da irin shi zaki zauna an gane ko ce to to baba ma na Allah baka Allah baka mai na albarka yace ke da kira ka roƙa mu Allah a tanwa ba kina tunanin cewa kaza kaza ba a tanwa ma yayin landa ya shadda kuma yanzu kin yi karhin gizina sai to baba wani sai wace ka ce ko annur ko ko ko wata BIP da ita za ki raka sawa to wannan duka ba laifi ta kawo abinci to abincin da kaɗan ci kai dai abincin da bai yi daɗi sosai ba amma ka ce kai wancan abincin naki wannan wannan abincin naki ban taɓa bacin irin shi ce da Allah wani kalka zuga ne ki ce ai kekin ta musamman ce to wannan babu laifi eh saboda wannan zai sa ta ce wani in dai na aiki to ko mai gida na san ni wace ce amma ya zama to kana kusha to za ka gani cewa kullum wato abin yana ja da bayan hakanan kuma bangaren abin da ya shafi al-islahu bainan nas wato gyara tsakankanin waɗansu mutane guda biyu wanda suke rikici to wannan shi ma babu laifi mutum ya dan sako wani abu wanda ba daidai ba irin ce kai da zama ka haɗu da mutumin ka yake cewa in gaida ka ko kuma da kuka haɗu da shi ke mace dan iska wani to dai ya ce a shi ne ce yana gaida ni ka ce kwarai kwarai yanzu wannan ma da gurin shi na taso yake cewa ai shi wani abin da kuka yi da shi bai ji daɗi ba ka ce ka san ni ma hotun da muka hudu ke na dama ta Allah in ka ganshi ni ma ka gaida mu da shi to kaga wannan ka ka samu kafa ta sulhunta tsakankanin su to wannan ya halitta waɗannan guda uku amma in ba su ba bai halitta ba kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadisi ingantacce na ummu kulsum na'am
الثاني عن أبي محمد عن بن علي بن عبد طالب رضي الله عنهما قال حفظه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن صدق fa'inna نعم، فإن فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث صحيح قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها ومعناه اترك ما تشك فيه وعدل إلى ما لا تشك فيه الثاني hadisi na biyu a cikin wannan babi an abi muhammad daga baban muhammad shine alhassan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhuma hassan dan aliyu da abi talib allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa ali ibn abi talib hassan ya ce hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato na haddato daga wajen kakana ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama wannan jumloli masu albarka wannan jumloli masu tsada. Ma'aiki Alaihi salatu wassalamu yana cewa da'ama ya ribuka, wato ka bar dukkan abin da wato kake da tababa a kan shi. Dukkan abin da ya zamanto kana shakka a kan shi, kana tababa a kan shi, kana kan gaba kan baya, kan shin wannan halali ne ko ba halali ba ne, shin wannan mustahabbi ne ko makaruhi ne. shin wannan wajibi ne ko kuma a'a ba wajibi ba ne duk abin da ya zama to kana ta baba a kan shi to ka bar shi ila ma la yaribuka zuwa ga wato aikata abin da baka ta baba a kan shi zuwa ga abin da baka shakka a kan shi baka da matsala a kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa inna sidqa dumaninatun wato haƙiƙa gaskiya ita ga baki ɗayanta nutsuwa ce duk wanda zai yi gaskiya yanzu inda wato wani zai zo shi ya tambayi wani labari ana kowa ya tsara labari wanda yake ba na haka ba ya faɗa kai ka yi gaskiya kuma ya zama to kai kaɗai ne ka faɗi gaskiyar ana to za a ga cewa kai kafi mu kwanciyar hankali saboda mu dukan nan inda za mu haɗa baki akan magana ɗaya saboda watakila za a samu wani wanda bai san mu ba bai san ka ba yanda ka faɗa ɗin ya faɗa wanda kaga mu kuma a guri ɗaya ne duka aka zo aka tambaye muka ba da shaidar ba ta hakan nan ba to dan haka ita gaskiya wato akwai nutsuwa a cikin ta duk inda za a tafi wato baka shakka a kanta wal kadhiba ribatun amma ita kuma ƙarya akwai bi akwai shakka akwai kokonto a cikin ka dama in za a shirya mutum ƙarya to fa ka iya bakin ka fa ka san yadda za ka yi an gane ko kada a yi ta wani kasan idan mutum zai tafi aikin hajji dan Nijar in ya tafi Nijeriya aka mai visa to sai an ja mai kunni kalka ya raka ce kai dan Nijar ne aka tambaye ka dan Nijeriya ne Mm.
an gane ko Mm.
to shi kenan to inda aka san kai dan Nijar ne aka maka bizar Nijeriya dawowa da kai ake Mm.
Mm, ba a tafiya da kai to shi kenan sai aka zo suna tambaya dama kuma babba ne da hular shi da komai da jallabiya kai wani ɗan ina ne ya ce shi ɗan Nijeriya ne haba da Allah ce wala ni ɗan Nijeriya ne Mm.
a huska har sun wuce gurin shi sai suka sake dawa kai dai malami ne saboda Allah mai tsoron Allah mai takwa saboda Allah kai dai mun ba tunanin za ka mu ƙarya saboda Allah kai dai na da cewa wallahi ni dan Nijar ne ce to ta shuto
to tsara a nigeria ne kan a tashi daga yanzu Eh.
nigeria ne na'am kawai in suka ga zuban ka kawai ba da dama an kare jan kunnen ka kalka kuskure ka ce kai ba dan Nijeriya ba ne duk inda za a shiga a huta ka ce kai dan Nijeriya ne kawai cewa ba dan Nijeriya ba ne kawai aka hudo shi to shi kuma wani ne an kullum addu'ar shi kawai Allah ya bashi aikin haji Allah ya bashi Allah ya hore mishi ya tafi aikin haji kawai sai wani yayan su ya biya mishi haji aka je aka yi fasfar aka yi komai an tafi hala an shiga jirgi ana afiyar kowa ya shigo jirgi kawai sai da ya shiga jirgi ya tana fasfar ɗin shi a gida ya barta kuma jirgi mintuna kaɗan ya rage a tashi ga ƙoshi ga kwanan yunwa to shi ne kowa kawai da aka zo ana shigowa kawai aka tsinka shi a share ɗin shi kaɗai ne a cikin damuwa kai mai matsalar ka ce babu matsalar komi
ma'ala to ita kawai gaskiya gaskiya ita nutsuwa ce mutumin da ba shi da karta a cikin mota in aka shigo ba irin wurge-wurgen shi za a gane za a gane cewa shi ba shi da gaskiya ciki ka gane ko aka ce menene wadda ka sha wala babu komi aka ce to kowa ya kawo fasfura cewa wala a kuka ne aka yi wala a kuka ne aka yi wani hadisi al'imamu turmidi ya rawaito shi ya ce hadisi ne ingatacce faɗar ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya ce da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka ya ribuka huwa bi fatihil ya'i wa bammiha za ka iya cewa da ma ya ribuka min raba ya ribu an gane ku Mm.
wa bammiha ko kuma da ma yuribuka ila ma la yuribuka sai ya zama to shi ko min araba yuribu wa ma'anahu utruk ma tashukku fi hillihi wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace wato ka bar dukkan abin da kake da shakka akan halaccinsa duk abin da ya zamanto wato ba ka da tabbas akan ya halitta to ka bar shi Ila- wa'adil ila ma la tashukku fi wa'adil wato ka karkace zuwa ga aikata abin da baka kokonto a cikin halaccin nasa an gane ko wato wannan koda shubha ce kenan koda shubha ce kada ka aikata ta ka ce a to ai daga wani bangaren kamar dai akwai wato dai bangaren halacci a ka bar shi duka na'am
ثالث Mm.
عن ابي سفيان الصخر بن حرب حرب Mm.
رضي الله عنه في حديث الطويل Mm.
في في قص في قصته fi qissati في قصة ره- نعم هرقل قال هرهل فماذا qala firaqal نعم قال هرقل Mm.
فماذا يأمركم يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان مم.
قلت يقول عبد الله وحده لا تشركوا به شيئا مم.
وتركوا ما يقول آباؤكم مم.
فيأمرنا بالصلاة والصدق والع- والعف والعفاف والصل- والصلاة متفق عليه na'am الثالث hadisi na uku a cikin wannan babe wato shine hadisin siliki na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Sufyan Sakhar ibn Harb Allah ta'ala ya kare yadda da shi al-Qurashi al-Umawi al-Makki Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abu Sufyan ibn Harb fi hadithihi at-tawil wato a cikin hadithin shi wanda yake mai tsawo fi qissatihi raqal wato a cikin kissar wato labarin abin da ya gudana tsakankanin shi Abu Sufyan da kuma Hiraqal wato sarkin Rum. A hadith ne wanda yake mai tsawo hadithin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin sahihain wato a idan ka leka sayar Bukhari a cikin kitabu Bada'il Wahayi wato shine hadithi na ƙarshe hadithi mai tsawo farkon littafin kenan wato a ciki shine Abu Sufyan dan kasuwa ne yana daga cikin 'yan kasuwa a Makka to suna zuwa gari ruwa sararwa kaya irin da yadda yadda ake a yanzu irin kana nan ka je ka da magaram ka siyo kaya ka kawo ka zuba a shagonka in abin ya dan fara harkaka ka fara ma fita ka bar garin ka bar kasar ma to shi ma Abu Sufyan suna zuwa irin su Rum irin su Sham duka suna zuwa su yi siyayya su kawo saboda a saida a ci riba kuma su yi kayan da ya zamanto a can suna da tsada a tafi da su can an gane to shi kenan da ya tafi hirakal sai ta yi to a zo da wanda ya fi kowa sanin wato ma'aiki alaihi salatu wassalam da aka zo su da yawa aka kasu dama aka ce wane ne wanda ya fi ku kusanci ga annabi sai abu sufyan ya ce ni ce to zan tambaye ka wani abu zan maka tambaya akan shi ya ce ya ba matsala shikenan abu sufyan ya ce kaifa na sabu hufiku irakal ya ce da shi kaifa na sabu hufiku ya dangantakar shi wannan annabin da yake da awar cewa shi annabi ne ya dangantakar shi take a cikin ku wala huwa fi na duna sab ya ce kai dan babban gida ne ce dan babban gida ne ya ce ya ce wahala kare yadda in nubuwa ta qablahu kafin yayi wannan da'awar annabta ya taba yi dama ya ce a'a ce mani ladhi yattabi'unahu su wane ne suke bin shi a ashrafun nasu tabauhu am du'afa'uhum manyan mutanen yan garin su ne suke bin shi koko a'a galabaitattu wanda ba sa faɗa a ji wanda ba a ba yadda da su ba yace bal du'afa'uhum to shi duka nan abdullahi abu sufyan ya yi tunanin da ya ce bal du'afa'uhum ya yi tsammanin cewa da a to tun da galabaitattu ne kenan ba ba kan gaskiya yake ba yace to amma akwai kalmar da ya tambaye shi wanda abu sufiyana ya ce ba dan da a rawaito a ce na taɓa yin ƙarya bai ce da na yi ƙarya ya ce mishi ya taɓa yaudar ko ya ce a bai taɓa yaudar ba ya ce laula an yi asiru alayyar kadiba la kazabtu anu ba dan kada a rawaito cewa ni na taɓa yin ƙarya ba abu sufiyana ba musulmi ba ne a lokacin amma saboda su sun san girman gaskiya kuma sun san matsalar ƙarya kana ɗan babban gida a ce ka taɓa yin ƙarya ya ce wala ba don a rawaito a ce na taɓa yin ƙarya ba ya ce da na mai ƙarya ya ce amma kuma na ce mishi a'a ba musulmi kuma ya san mai gaskiya ya san mai ƙarya to amma mu a yanzu musulman na mu ga cewa kawai ƙaryar ita ce muka maida rigar mu ita ce muka maida wandon mu ita ce muka maida hular mu da takalmin mu da komai kawai in ba mu yi ƙaryan nan ma ba za mu ji daɗi ba to amma ga shi wannan abu sufyan kafin ya musulunta ne to yanzu ina kuma ga wanda ya musulunta a cikin sahabbai za ka ce zai iya wa annabi ƙarya abu sufyan wannan kafin ya musulunta ne yake cewa ba dan kada a rawaito cewa ya taɓa yin ƙarya ba ya taɓa yin ƙarya ba wai yana ƙarya ba ma ya taɓa yi amma mu yanzu Allah da ya ƙara shirya da mu to hadisin yana da tsawo to a cikin ƙara ƙala hiraƙal wato hiraƙal sai ce wa abu sufiyan wa ma za ya amurkum to me ya kasance yana umartar ku da shi lokacin da ya zo shi duka waɗannan maganganun da kake faɗa me ya kasance yana umartar ku da shi ya anin nabiya sallallahu alaihi wasallam abinda hiraƙal yake nufi wato yana nufin me ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana umartar ku da shi qala abu sufyan abu sufyan ya ce qultu sai na ce da shi ya ƙulu ubudullaha wahdahu la tushriku bi shay'an abin da yake umartar mu da shi shine yana ce da mu ku bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai kada ku hada bautar wani da shi watruku ma ya ƙulu aba'ukum sannan kuma ku yi watsi da dukkan abin da wato iyayenku suka kasance suna faɗa na bautar lata da uzza da makamantansu waya amuruna bis sala sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yana umartar mu da yin sallah wasidiki sannan kuma yana umartar mu da yin gaskiya a cikin maganganunmu da ayyukanmu wal afaf da kuma kamewa mutunci kamewa ga barin aikata abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala bai halitta mana ba wasila kuma yana umartar mu da sada zumunta to waɗannan su ne abubuwan da ma'aike alaihi salatu wassalamu to ya kasance yana umartar mu da su wannan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi lafiya kala alhamdulillah mala abubakar na'am الرابع عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي أبي الوالي أبي الوليد وليد مم.
سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة man sa'ala Allah من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه bi الله- sidiqin بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه على فراشه رواه مسلم الرابع حديثي na hudu a cikin wannan babe ana abi sabitin daga baban sabit wakila abi sa'idin to waɗansu suka ce abu sa'id wakila abul walid waɗansu kuma daga cikin malaman tarihi suka ce abul walid wato imma dai alkunyarsa abu sabit imma dai abu sa'id imma abul walid waɗansu kuma suka ce abu Abu abdullahi wato alkunyarsa an yi saɓani akan alkunyarsa shine Sahal ibn Hunayf Sahal ibn Hunayf al-Ansari al-Madani wa huwa badariyun wato Sahal ibn Hunayf yana ɗaya daga cikin sahabban da suka halarci yakin Badar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala Sahal ibn Hunayf yace haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man sa'ala Allah ta'ala shahadata bi sidqin wato dukkan wanda ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da mutuwar shahada ya roke shi wato yin mutuwar shahada bi sidqin kuma halin kasancewar shi yana mai gaskiya a cikin wannan roƙon nashi dai ba wai kawai saboda a ce shi ma so yake yi mutuwar shahada ba da gaske ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ba zancen wasa a cikin lamarinsa ballaghahu Allahu manazilash shuhada'i Allah subhanahu wa ta'ala wato zai isar da shi wato matsayi na shahidai wanda suke maɗaukaka kenan matsayin nan waɗanda suke maɗaukaka Allah zai isar da shi saboda wannan niyyar wanda yake da kai mai gaskiya wa in mata ala firashihi ko da ya mutu a saman shinhudarsa wato wannan hadisin za mu ga cewa wato a cikinsa akwai mahimmancin gaskiya wato ita gaskiya in dai ka ƙudurce ta to ko da abin da ka ƙudurce ɗin bai tabbata ba to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kyale ka haka nan ba wato zai baka lada mai girma a bangaren wannan niyyar taka an gane ko wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi na'am الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقوله لا يتبعني رجلا ملكا عظم امرأة وهو يدرك ويريد أن يبني بها ولما بني بها من بين بها walamma yabni biha ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فل- فدنا من القو من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغ- غنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبا- فليبايئني من كل من كل قبيلة رج- رجلا فل- فلزق- فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول نعم، فلتبا- فلتبايئني فل- فقبيلتك قبيلتك قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول غلول غلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فجاءت فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم na'am غنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعز وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه الخل- الخلفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام مجمع مجمع مجمع مجمع خ- نعم جمع خليفة وهي الناقة الحامئة
alhamis hadithi na biyar a cikin wannan babe shine hadithin wato hamilu liwa'il hadith wato wanda ya fi kowa yawan hadithai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sahabbai na ma'aiki shine abu huraira abdurrahman ibn sakhar Allah ta'ala ya kare ta da shi abu huraira ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم wato wani annabi daga cikin annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala ya fita wani yaƙi tsiran Allah da aminci su ƙara tabbata ga annabawa na Allah faƙala li qaumihi wato sai wannan annabi ɗin ya ce wa mutanensa waɗansu daga cikin malamai kamar yadda ya zo cikin littafin at-taushih wato suka ce shine yusha ibn nun wato sai ya ce wa mutanensa la yatba anni rajulun malaka budu amra'atin wa huwa yuridu an yabni biha walamma yabni biha wato rajulun malaka budu amra'atin wato dukkan mutumin da wato ya mallaki wata mata dukkan mutumin da ya auri wata mata wa huwa yuridu an yabni biha alhali yana nufin zai kwanta aure da ita walamma ya bane amma har yanzu bai kwanta auren da ita ba wato dukkan mutumin da aka daura mai aure na budurwa ko na zawara wanda bata tare a gidansa ba to la ya tuba anni kada ya kuskure ya bi ni saboda yana fita hankalin shi a guri biyu yake wani kaso na hankalin shi yana wajen amarya shi wani kaso yana tare da mu to kada ya kawo mana cikasa a cikin tafiya wala ahadun bana buyutan lam yarfa'a suqufaha hakanan kuma mutumin da ya zamanto ya gina dakuna amma kuma bai rufe su ba shi ma kada bi saboda yana tunanin wato hankalin shi ba a guri ɗaya yake ba saboda watakila yana tunanin ga kudin tol ga kudin karahuna ga kudin kaza ga kudin kaza kuma ya tafi yaƙi kuma ya ce in aka kashe shi kuma zai rufe mishi dakuna ko kuma gashi yanzu ya gina ginin shi mai kyau bai shige shi ba ma a ce za ta fi yaƙi ya dinga dai ta baba to shi ma wannan kada ya bi ni saboda ba hankalin shi ba a guri ɗaya yake ba wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha hakanan dukkan mutumin da ya siyi tumakai waɗanda suke masu ciki ko awakai wanda suke masu ciki wanda yantaziru auladaha yana jiran aihuwarsu to shi ma wannan kada ya bi ni au khalifatin hakanan kuma dukkan mutumin da ya siyi taguwoyi waɗanda suke masu ciki wanda yana jiran haihuwarsu to shi ma kada ya bi ni saboda wannan kowa daga cikinsu yana da kwai abin da zai ɗauki hankalinsa shi wancan mai arme amare shi za ta iya ɗauka hankalinsa shi wancan wanda ya gina ɗakuna amma bai rufe ba gininsa zai ɗauki hankalinsa shi wannan wanda ya siyi tumakai amma ba su aihu ba suna da ciki wannan cikin nasu zai dinga ɗaukan hankalin shi in ya ji karar sau laƙirin daga gida tsammanin shi ta za a sun aihu haka nan mutumin da ya su yi wato raƙuma tagoyi suna da ciki su ne khalifat wato suna da ciki yana jiran aihuwarsu shi ma kada ya bi ni an sauke musu su waɗannan saboda su ake idan aka fita yaƙi ya zamanto kalmar ɗaya ce ba wani wanda zai kawo ra'ayi wanda ba wanda zai fidda jama'a ba fa gaza wato sai wannan annabin ya fita wannan yaƙi ɗin fadana min alƙaryati salatul asri aw qariban min zalika fadana zaka nabiyyu wato wannan annabin sai ya kusanci wannan alƙarya amma kuma yana kusa da alƙarya kuma salatul asri lokacin sallar la'asar yayi an gane ku haka yi muku ana na'am aw qariban min zalika ko kuma dafda sallar la'asar wato lokacin da ya isa alƙarya ya kusanci alƙarya ɗin to lokacin sallar la'asar ya yi faƙalar shams to sai shi wannan annabin ya ce wa rana ya daga kan shi ya ga rana ya ce wa rana in nake ma'amura wa ana ma'amur ya ce rana umarni ake baki ki bi ni ma umarni aka bani in bi eh kowa daga cikinmu wato ba zai saba umarnin ubangijinsa ba wato umarni aka baki na a kullum ki dinga fitowa daga bangaren wato ma- mahudalki ki je ki fada a bangaren mahadalki kullum wannan umarnin ne aka baki kuma dole ki bi ko mu ma bayan Allah umarni aka bamu na mu je mu yaki abokanan adawa dole mu bi Allahumma habisha alaina ya ubangiji ka dakatar da wannan rana a gare mu wato ka sa ta gidan yari kada ta yi gaba daga inda take dinnan kada ta yi gaba fahubisat fahubisat wato sai aka dakatar mai da rana din a nan inda take din bata yi gaba ba an gane ko hatta fata Allahu alaiha aka shiga aka yi gumurzu hal Allah subhanahu wata'ala ya bashi wato dama ta budewa wannan gari din wato ya ci nasara akan su waɗannan abokan adawa din fa jama'al ghana'ima wato sai ya hada ganimomi ga baki daya ya tattara dukkan abubuwan da suke na waɗannan kafiran ne ya tattara su a guri daya faja'atin naru li ta'kulaha ai faja'at ya'anin nara li ta'kulaha wato sai wuta ta zo ta domin ta kashe an gane ko li ta'kulaha domin ta cinye wannan ganima din wannan abin da aka tattara saboda al'ummar da suka gabace mu wato idan suka yi yaƙi maimakon ganimar a ce su ɗauka su je su raba a tsakankaninsu a kawai tattara su ake ana tattarawa an gama kawai wuta za ta zo ta kama balbal ta cinye ana gani falam ta tsa'amha wuta ba ta cinye su ba kawai a ƙa'ida kawai ana gamawa kawai wuta za ta zo ta cinye inda an tattara su gabaki ɗaya to wuta ba ta zo ta cinye ba to annabin sai ya gane akwai matsala faƙala inna fikum hululan ya ce to lalle a cikin ku akwai waɗanda suka yi ha'inci akwai waɗanda suka ɗauki wani abu a cikin ganima ɗin nan don haka shi yasa wuta ba ta cinye ba saboda akwai sauran abin da ba a zuba ba wanda ya ce falyu bayi ini min kulle ƙabilacin rajulun kowace ƙabila su wakilta mutum ɗaya zo ya mummu baya kowace ƙabila a cikin ƙabilun da suka zo yakin nan kowace ƙabila su wakilta mutum ɗaya a gani yanzu in mutum dubu ashirin ne sai misali kabila goma sha biyar ce ko kabila talatin ce a kawo mutum talatin ne za su zo su mushi wannan su mushi mu baya fali baya ilimin kulle kabilacin rajulan wato mutum ɗaya ya zo ya yi mun baya daga cikin kowace kabila wato babban ku a kowace kabila babban su ya zo ya mun mu baya shikenan falazuqat yadu rajulin biyadi kawai da suka zo kowa ya zo ya mishi mu baya su hada su yi tappa sai hannun ɗaya daga cikinsu ta haɗe da hannun annabi kamar ne da suka yi da ya mai mubaya sai ya kasa ɗokewa faƙala fi kuma da ya ce alhamdulillah ya ce to a cikinku ku yan wannan ƙabila ɗin a cikinku ne aka samu waɗanda suka yi ha'inci suka ɗauki wani abu suka ɓoye yanzu tuwa za a ce furtu bayi in ya ƙabila tuka yanzu sauran ƙabilun gabaki ɗaya sun sun huta yanzu ƙayan ƙabilar ka kadai su kadai ne zuwan da a cikinsu ne za a samu wannan matsala ɗin ƙabilar ka ƴan ƙabilar ka su mu baya shi kenan aka ware gaba wannan ya mishi taffa a huce wannan ya mishi taffa a huce ta ce falazi ƙati ya dora julai ne a thalathatin biyadihi sai hannun mutum biyu suka ɗan fare da hannun shi wannan annabi ɗin au thalathatin ko hannun mutum uku daga cikin wannan ƴan ƙabila ɗin wato suka ɗan fare a hannun shi faƙala fi kumul hulul sai wannan annabi ya ce to a cikin ku ne wannan ha'inci yake ku ne kuka yi ha'inci na ku huto da abin da kuka ɗauka faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin min az-zahabi sai suka dauko wani rangwajejen kai zinari wani katon zinari wanda ya kai kansa suka ai da sun yi kuɗi Eh, su ƙoshin da suka yi da su yi kuɗi ne Eh, sai suka zo da shi kimi kimi kimi zai kai ka ba da shawara a yaɗo ka shi na a ni ba ni ba na ce ai kai kai ka ce in muka je mu saboda arman wannan da za a yi kaza kaza kaza na gane ko sai suka zo da shi suna zauwa da aka dora fawada a hagu wato sai ya dora wannan zinari ɗin akan wannan ganimar faja'atin naru fa akalata sai wuta ta zo ta cinye su tana gani kawai wuta ta zo ta cinye duka abu falam tahilla la ghanaimu li ahadin qablana ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ganimomi ba su halitta ba ga wani daga cikin annabawan da suke kafin mu ga wani daga cikin al'umman da suke kafin mu thumma ahallallahu lana al-ghanaima sannan Allah subhanahu wata'ala ya halitta mana ganimomi lamma ra'a da'afana yayin da ya ga raunin mu wato na jiki wato mu muna da kai rauni wa ajizana da kuma gajiyawar mu to fa ahalla halana sai Allah subhanahu wata'ala ya halitta mana ita wani hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi wato kaga muhimmancin gaskiya ana ta fito a fili karara duk wanda ya zama to bai dauki komai ba hannun shi bata hade ba bata manne ba da hannuwan na annabi din amma sai ya zama to waɗanda suka yi ha'inci daga cikin waɗanda suka tafi yakin nan sai da aka gano su ta hanyar rashin gaskiyarsu ta hanyar annabin nan ya zama to hannunsu ya haɗe da hannun shi sai a gane su kaɗai ne wanda suka yi ha'inci da sauran jama'a to haka ne ita gaskiya take wani hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi al-Khalifat bi fati da kha'il mu'jama wato da yiwa haƙarami wanda yake mai da sama haƙarami mai ruwa kenan wasali sama ha wa kasrin lami da yiwa lamun wasali kasa jam'u khalifatin jam'i na khalifa wa hiya naqatul hamil wato ita ce taguwa wanda take mai ciki khalifa kenan to wato idan ana so a yi jami sai a ce khalifat jam'ul mu'annath as-salim wanda a jiya a karatunmu na na alfiya mun yi bayani akan shi wa ma bi tawa alifin qad jumi'a yukasaru fil jarri wa fil nasbi ma'a na'am السادس عن أبي خالد حكيم بن هزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيئان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بي- بيئهم بيئهما وإن كتما وكذبا مهقت بركة بيئهما متفق عليه
as-sadis hadisi na shida wanda kuma shine na karshe a cikin wannan babe shine hadisin Abu Khalid Hakim ibn Hizam Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Hakim ibn Hizam yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace albayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa wato masu cinikayya guda biyu kowane ɗaya daga cikin su yana da kai zabi mai siye yana da zabi akan ya siyi wannan kadara mai kadara yana da zaɓin akan ya sai da wannan kadara ɗin ko kuma ya daina sai da ta akan farashin da shi mai siye ya taya malam ya tafarraƙa matuƙar ba su rarraba ba to matuƙar ba su rarraba ba ko da an kashe ciniki ko da an kashe ciniki kowane ɗaya daga cikin suna damar ya ce ya fasa an gane ko fa in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce idan suka yi wa junansu gaskiya cikin abin da suka ba da labari a kan shi wato mai sai da kadara ya gaya wa wanda zai siyi kadara tashi wannan gaskiya ya ce to kadarar nan tawa da aka ce mai mai matsalarta ya ce ba ta da matsalan komai sannan kuma ya bangaren kalitanta ya ce kaliteci jaudata ya ce kaliteci bangaren nau'inta ya ce wannan farida min nau'iha wato dai ya ziga wannan kadara tashi kuma sai ya zamanto wato yanda ya ziga din hakanin ce dama mai kyau ce sannan kuma shi ma wanda zai siya kenan shi ma sai ya ya mai gaskiya kudin nan naka ai lafiyan shi kalau ko ce a ba na ba na ganye bane ba komai bane lafiyan shi kalau to wannan ciriya da nake a wannan ai baya matsala ya zamanto gaskiya ya ga mai wa bayyana kuma kowanne daga cikinsu ya bayyana abin da yake ga wato in mai kadara ne ya bayyana abin da yake cikin kadararsa na aibu in mai kuɗi ne ya bayyana abin da yake tattare da kuɗinsa na aibu to kowanne daga ciki bai rufe kowa kowa ba komai ba sannan kuma ya mai gaskiya cikin labarin da ya bashi burika lahu ma fi bai'ihima to za a sanya albarka ga su waɗannan guda biyun a fi bai'ihima a cikin cinikayyar tasu shi mai shi mai siye idan ya amshi wannan kaya zai je shi ya ci albarkarsa shi wanda ya saida idan ya amshi kuɗi shi ma Allah zai sanya albarka a cikin kuɗin wa in katama to idan ya zamanto sun ɓoye abin da yake cikin kadara ɗin nan na aibu shi mai sayar da aka zo saboda dama so yake saida ta me matsalar ka da kai ce ba ta da matsalan komai ka ce fa ya ce wala ba ta da matsalan komai ashe shi kuma in salula ce ashe shi ko batir ya mutu dama irin ba layi ne zai siya mashi to akwai salular da in babu layi za a gani ta tsaya da da caji amma ana sa layi saboda karfin rezan nan zai iya doke ashe shi batir ginta ya mutu ya ce alajiyan ta kalau ya aka yi babu layi ce a'a layin na ne har na sa ta- na sa shi a wata salula shi yasa to saboda wannan ta sai ce to na yadda shi ma ce kai kudin ka ne ce a kudi na lafiyan shekaru to wannan salamai kin da nake gani ai wannan ba salamai bace ai yan kaza kaza bisa salamai su sai zama to ashe shi ko ba haka bane ko zama to kudin na ganye ne ma ya kama shi. wa kada ba suka sheka wa junan su ƙarya shi mai kadara yayi ƙarya saboda a siyi kadarar shi shi mai kudi shi ma yayi ƙarya saboda a amshi kudin shi muhiqat barakatu bai'ihima to za a shafe albarkal wannan cinikayyar tasu Allah subhanahu ta'ala sai ya ki sanya albarka a cikin kudin da aka zo shi mai saidawa Allah ta'ala ya ki sanya albarka a cikin kadarar da shi wannan wanda ya sayi din sai ya zama to kowa ya je shi wato aljaza'u min jinsil amal kenan kowa ya je shi wato ya ya ya ya ya, ya ci gaba da zama da abin da ba albarka cikin sa muttafaqun alaihi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi الحمد لله والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك